shine wanda zai rufe mana wannan majalisi insha Allah mai wa'azin da na gaba shine shugaban kungiyar jama'atul zalatul bid'a wa iqamatus sunna na kasa shugaban haɗin kan kungiyoyin ahadu sunna na Afirka fadilatu shaykh Dr. Imam Abdullahi Balalo tare da shugaba akwai alarama yusuf abubakar suru alarama yusuf abubakar suru ka zo ka karanta wasu ayoyi na alkur'ani kafin isowar shugaba allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya taimaki shugaba ya mace jagora allah ya daidaita harshensa allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu da abin da za mu ji alarama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فطرد له الله
نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد shugaban karamar hukuma ta Hadeja da ke tare da mu a wannan wuri mai albarka kofan gidan mai martaba sarki sauran manya-manyan maluma tun daga shugaban majalisar malamai shugabanni na wannan kungiya daraktan agaji shugabannin jihohi da suka taho daga ko'ina a nan Najeriya, shugabannin majalisar malamai, daraktoci na agaji, ‘yan uwa na ‘yan izala, da sauran ahalus sunna na ko'ina, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yaɗa wa'annan fuskoki masu daraja. a wannan gari na Hadeja garin da muke mishi take da garin sunna kuma garin wannan kungiya mai albarka wannan kungiya ta zaɓi ta sanya jami'arta a garin Hadeja jami'atu salam jami'a da ke magana akan zaman lafiya wanda alkur'ani ma ya mana magana akan zaman lafiya wallahu yad'u ila daris salam الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط kun
مستقيم ga ayoyin alkur'ani da yawa sun yi magana akan salam salam wanda ke nuna zaman lafiya wanda ke nuna mun yi dace da samun wannan suna mai albarka lahum darus salam inda rabbihim لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم وهو وليهم بما كانوا kaga har يعملون yanzu sunan darus salam ai gidan zaman lafiya ne ko har yanzu Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم to kazo دعواهم فيها سبحانك اللهم
ya je su وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
saboda haka kun gane jami'an mu nan jami'a ce da har yanzu alqur'ani ke ta ambatan salam salam ana rama annabi nuhu ma lokacin da aka gama halaka al'ummarsa ila ya nuhu hubit قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب Allah ran mai dai أليم tafan da kai kuma wa Nabi Ibrahim shi ma yayi wasu baki walaqad ja'at rusuluna Ibrahim ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما to kaji salama قال سلام Musa فما لبث أن جاء بعجل Allah ran حنيف mai dan ka koma wani sura Allah ce salamun alaikum bima sabartum سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار Allah mai yanzu Allah ce wa alal arafi rijalun وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم sai gaba yace me قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ashe wana dauni wana da ashabul jannah ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها salamun alaikum لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم Allah ran ma wala taqulu liman alqa ilaykum ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ya ya تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة saboda haka kun ga jami'atu salam ko jami'ar zaman lafiya salam salam salam salam a ina kake a hadeja kai mutane hadeja ku ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ƙara sanya albarka wa wannan jami'a kuma babban makasudin haɗuwarmu shine mu haɗu mu ƙara tattaunawa akan wannan jami'a mu ga irin ci gaba da ake da shi a wannan jami'a sannan ita kanta ƙungiya mu tattauna kwamitoci daban-daban ya zama mun karɓi rahotanni a wannan gari gobe insha Allah na haɗu da wani mutumin mu Hadeja a Saudi Arabia sai ce malam sannu na ce barka yace ni daga jigawa nake nace daga jigawa nace Allah sa dai daga hade yace kaman ka sani daga hade da nake nace saboda duk inda naga dan jigawa inda zan fara tambaya shine hadeja saboda alakar wannan gari da kuma jami'ar mu don haka wannan jami'a muna addu'a Allah ya ƙara sanya mata albarka mai yawa bayan nan wajibi ne mu ƙara addu'a ga ɗan uwanmu da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya gaji kujerar mahaifinsa magajin rafin hadeja mai mataba sarki ya riga mana Muhammad Muhammad baban daidai controller na custom shi ne yanzu magajin rafin hadeja wanda in mun shigo wannan gari bayan mun zo gidan mai martaba sarki sai mun hada mun kai ziyara zuwa gidan magajin rafi Allah ji kansa masoyi ne gare mu masoyin wannan kungiya kuma mataimakin shugaban kwamiti na marayu na kungiyar na ƙasa baki ɗaya Allah ya mishi rahama saboda haka wannan kujera da aka bawa controller Muhammad Muhammad baban daidai muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa sannan kamar yadda na faɗa ƙungiyar za ta ƙara dubawa da kuma tattaunawa akan abubuwa da dama da ya shafi ƙungiyar na ciki da waje da alaƙoƙinta da sauran ƙungiyoyi da alaƙoƙinta da zaman lafiyar ƙasa da irin gudumawar da ƙungiyar take bayarwa ina fata wannan taro Allah ya ƙara sanya albarka mai yawa a cikinsa
Allah ya sa mu yi lafiya kuma a tashi lafiya kuma kowa ya koba gidansa lafiya mun saurari wa'azi daga maluma daban-daban shugaban majalisar malamai yanzu ya sauka kuma ya ja hankalinmu akan wayannan 'yan bid'a da ba dare ba rana suna ta tallar bid'arsu su sun yarda da fassarar alkur'ani da manzon Allah ya yi amma su kuma suna so a ɗauki nasu wanda duk bai ɗauki fassarar annabi ba sai dai ya ɗauki fassarar wa ƙala ƙato ma'ana shi ƙaton da ya mishi bayani shi ne ma'anan ƙala ƙato kun gane ko hadisan manzon Allah wahayi ne kamar yadda yanzu aka gaya mana kuma ba za ka gane addini ba sai ka karanta daga magabata wani ɗan ƙana ƙato a abuja muka haɗu sai to kai mai kuɗi ne ya kake zaka ya ce aishi kullum zaka yake wa duk rana sai ya fi da zaka na ce to kawo min aya alƙur'ani da ce duk rana ka fi da zaka Allah da kansa ya raba zakan ya ce ga wayanda za a ba wa zaka na ce kuma meye nisabin zakan yaya kake yi alkur'ani bai karanta mana bai nuna mana yadda nisabin zaka yake ba idan kana da shanu sai sun kai nawa kake fitar da zakka sai sun kai talatin gaya mana alkur'ani sunna ne ya nuna mana yanzu nisabin kuɗi a naira a wannan wata ya kai miliyan goma sha hudu da wani abu sai ka mallaki haka kake fidda zakka ina za ka samu wannan sunnan manzo Allah ya bayyana mana yadda ake gane dinari nawa ake fitar mishi raƙumi nawa ya kamata guda biyar ne ba ka samu alƙur'ani saboda haka a sai kenan sai ka koma wa sunna kake gane addini aikin haji za mu je aikin haji kwanan nan in Allah ya yarda amma dawafi so bakwai ake yi ƙur'ani cewa ya a yi dawafi bai ce kai so bakwai ba kuma idan ya ce ya je ya shiga dawafi kamar yadda malamin suke faɗa wai zai shiga ya ta dawafi sai ya gaji to ina ne ayan ƙur'ani ce ka yi ta dawafi sai ka gaji kaga ya koma aiki da ka da ka wajibi ne mu koma wa alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna jin daɗi irin yadda shugaban malamai ke dagewa ya tsaya ya yi ta fitowa da shubuhohi na waɗannan 'yan bidiya ya kamata sauran maluma ma muna kira gare su a tsaya yadda shugaban malamai ke yin nazari duk inda aka tsaya a yi magana tun da ba daina wasu kai ba to bai kamata mu ma mu daina ba ya kamata lokaci zuwa lokaci cikin majalis namu da ake karantarwa a yi ta ƙoƙari ana fitar da ainihin wato illoli na waɗannan 'yan bidiya idan muna haka za mu yi ƙoƙarin fitar da al'ummarmu daga ainihin wato duhu zuwa ga haske ina fata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana albarka shi ƙara mana jagora babu abin da zai taimake mu sai tsayawa akan gaskiya an yi mana wa'azi an karantar da mu an nusar da mu an nuna mana muhimmancin tsayawa wa littafin alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babban abin da zai taimaka mana a rayuwa shi ne gaskiya manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi Allah subhanahu wata'ala ya koya musu wasu kyawawan ɗabi'u daga cikin kyawawan ɗabi'a na manzon Allah akwai rike gaskiya da faɗin gaskiya alqur'ani ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim
kyawawan ɗabi'u in ana magana halaye na ƙwarai babban abin da ake fara gani a ciki shine riƙo da gaskiya duk yadda kai in ba ka da gaskiya cikin lamarinka to sai ka taɗu sauran ɗabi'o'i da halaye suna ginuwa ne akan gaskiya shi yasa hatta 'ya'yanmu a gida mu koya musu yin gaskiya lokacin da kai baƙo a gida aka yi sallama in ba ka son ganin baƙon al'adar mu kakan cewa yaro je ka cewa baƙo baba baya nan idan yaro ya je saboda bai iya ƙarya ba me yake cewa sai ya ce wa bako babana ya ce zo in ce maka baba baya nan haka ne idan aka dawo washe gari ya haɗu da abokinsa jiya na zo gida amma ɗanka ga ya zo ya ce min ka ce a ce baya zai ce haka yaron nan ya faɗa ka san yaran zamani in ya dawo gida yanzu zai koma ya kira ɗansa ya ce daga yau in na zo na ce ka je ka ce ba na nan kada ka je ka ce baba ya ce a ce baya nan ka je ka ce baba baya nan kawai yanzu wa ya koya wa ɗannan ƙarya ubansa shi yasa ba- bature ce charity begins at home ana koyawa yaro ɗabi'a tun daga gida halayensa yana koya ne a wurin iyayensa don haka ku koyawa ‘ya'yanku tsayawa akan gaskiya alaikum bi sidik fa inna sidika ya hadi ilal bir manzo Allah ya ce na hore ku da yin gaskiya domin gaskiya yana shirarwa zuwa ga kyautatawa kuma mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta a wurin Allah cewa shi mai gaskiya ne saboda haka tsayawa akan gaskiya da faɗin gaskiya da kiyayewa ga gaskiya yana ƙarawa mutum martaba har alkur'ani ya ba mu labari alarama idan alkiyama ya yi babu wanda za su ci nasara a gaban Allah sai masu gaskiya ƙur'ani ya ce هذا قال يوم ينفع الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم Allah yake yau ranar da gaskiya za ta amfanar da masu gaskiya annabi isa ne annabin Allah a nan duniya waɗansu ce mishi ɗan Allah wasu sun ce shi ma wani yanki ne na Allah ɗayan Allah cikin uku amma Allah zai tsaye da annabi isa ran tashin alƙiyama ya ce ya kai isa kai ne ka umarci mutanenka su ce kai in nan ɗan Allah ne Allah Allah ne uwarka Allah ce a samu alloli guda uku annabi sai ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ban gaya musu haka ba ba abinda na gaya musu sai abinda ka umarce ni in na faɗi abinda ba haka ba ka sani ya Allah abinda na isar kenan na gaskiya kenan ƙarshe annabi isa zai barranta da barin masu faɗin wannan amma saboda tausayi irin na annabawa ga al'ummarsu sai ce ya Allah in tu'azzibhum fa innahum ibad
إن تعذبهم فإنهم عبادك ya ya وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ya dawo yana roƙon Allah ya Allah in zaka musu azaba dai bayinka ne amma da zaka yi gafara kai mabuwayi ne mai jin kai mai tausayi kenan yana so ne Allah ya gafarta musu duk da abin da suka yi na shirka Allah ko baya gafarta wa shirka Allah ya gaya wa Annabi Isa ga ya musu innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
ya ya وما للظالمين من أنصار
saboda haka annabi isa ya gaya musu duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta mu shiga aljanna saboda haka babu abin da za ka yi kamar ka je wa Allah Allah ya kushi ba zai gafarta ma ba kamar shirka da Allah ku guji shirka ku kiyaye shirka mai shirka komai gaskiyansa ba zai tsira gaban Allah ba in ya koma yana shirka da Allah saboda haka kenan ƙarya ba ta samun ainihin wato cin nasara makareci ba zai ci nasara ba a gaban Allah innama yaktabil kadiban ladina la yu'minuna bi ayati إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله Ya, ya.
وأولئك هم الكاذبون
saboda haka sai kenan ku kiyaye ƙarya ƙarya Allah maɗaukakin sarki baya so mutane su zamanto maƙaryata kullum ka zama mai gaskiya gaskiyan nan abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi shi ya sa ma ya yaba wa waɗansu annabawa a cikin alƙur'ani wanda kurfir kitab ibrahim واذكر في الكتاب إبراهيم na yake إنه كان صديقا نبيا saboda haka annabi ibrahim Allah ya ce innahu kana siddiqan nabiyya bayan shi ɗansa annabi isma'il sai Allah ya ce wazkur fil kitabi isma'il واذكر في الكتاب إسماعيل na'am إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ga annabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ne gaskiya ne ne tsare alƙawari ne amana shi yasa annabi Ibrahim yayi addu'a waj'alli lisana sidqin واجعل لي لسان صدق في saboda الآخرين haka ya roki Allah madaukakin sarki ya sa a rika ambaton shi da gaskiya da amana da tsayawa akan tauhidi a cikin mutanen bayan baya da za su biyo bayansa ka zamanto mai gaskiya Allah ya yi bishara ga masu gaskiya wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidiqin
وبشر الأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس sai ce أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق Mm.
أن لهم قدم صدق عند ربهم a sai idan mutane sun yi gaskiya yin gaskiyan nan za su samu sakamakon ladan gaskiyarsu in sun je ga Allah ran tashar kiyama bayan nan innal muttaqina fi jannati wa nahar إن المتقين في جنات ونهر yaya في مقعد صدق عند مليك مقتدر ai hatta manzon Allah sai dai addu'a wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي yaya واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا manzon Allah sai dai addu'a inda zai je ya zama to mashiga ne na gaskiya shine Madina da inda ya baro Makka cikin ainihin wato lamari na gaskiya saboda haka duk wanda ya tsaya kan gaskiya ya kiyaye gaskiya Allah madaukakin sarki zai tsare shi shi yasa Allah ya gaya wa annabi annabi Isa alaihi salam hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidqu yau rana ne da masu gaskiya gaskiyansu zai musu amfani ya ku yan uwa ina ƙara kiran mu mu tsaya akan gaskiya mu kiyaye gaskiya mu yi guzurin gaskiya in mun yi haka Allah zai ƙara tsare mu a duk inda muke Allah ya mana albarka ya muku albarka ya sanya albarka cikin wannan taro baki ɗaya kuma in Allah ya da gobe karfe goma da rabi za mu soma taro a ainihin wato ɗakin taro na jami'atu salam ɗakin da za mu fara yin taro na farko a ainihin wato jami'ar mu in Allah ya da muna fata dukkan mahalarta taro su yi kokari ya zamanto karfe goma zuwa goma da rabi an shiga wannan wurin taro don gabatar da ainihin wato abin da ya tara mu da kuma tattaunawa ina fata Allah madaukakin sarki ya jagora ne mataba sarki muna godiya yadda aka karbe mu ciyaman na karamar hukuma muna godiya yadda aka karbe mu kuma magajin rafi da sauran family na magajin rafi muna addu'a Allah ya kara muku albarka mutanen Hadeja Allah ya ƙara albarka Najeriya Allah ya ƙara zama da mu lafiya wannan kungiya Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara haɗa kan shugabanninta da malumanta da ƴan agajinta da al'ummar mu baki daya Allah ya sanya mana albarka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi